أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
باب فضيلة المواسطة في التعامل babu faralar da take cikin taimaka wa juna da abinci a taimaka da abinci نعم في التعامل القليل a cikin ɗan abinci ɗan kaɗan
وأن التعامل الاثنين يكفي ثلاثة cewa da mutum uku za su taru su ci abincin mutum biyu abincin da yake na mutum biyu ne مم.
wannan abincin na mutum biyun zai ishe su نعم zai isa mutum uku نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه abu قال huraira ya ce قال رسول الله wadala sallallahu alaihi wasallam ya ce طعام الاثنين كافي الثلاثة abincin mutum biyu zai wadatar da mutum uku
وطعام الثلاثة كافي abincin الأربعة mutum uku zai wadaci mutum hudu da mutum hudu za su taru su ci abincin da yake na mutum uku ne abincin sai ya wadatar da su
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حاوى تاويله.
بن أبي حدثنا روح حدثنا ابن الوليد.
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ya je zabar ibn abdullahi yana cewa سمعت رسول الله صلى na ji الله عليه manzon Allah وسلم sallallahu alaihi wa sallama يقول yana cewa طعام الواحد abincin mutum ɗaya يكفي الاثنين zai wadaci mutum biyu وطعام الاثنين abincin mutum biyu يكفي الأربعة zai wadaci mutum hudu وطعام الأربعة Mu- abincin mutum hudu يكفي الثمانية zai isi mutum takwas
وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله rawa عليه ya sa وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce لم يذكر سمعت ba sami itu ya ce ba jabi don abla cewa ya kala rasulullah ba cewa ya sami itu rasulullah a ruwa isabu isa ibnu ibnu rahuya
حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سفيان حا تعويل.
محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه مم.
عن النبي صلى الله عليه ya gabar ga annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam مثل حديث ابن kamar نمير hadisin ibnu jurayj حدثنا يا ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم قال ابو بكر وابو ابو كريب حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه ya gabar da jabir Allah ya kare da gare shi kala jabiru ya ce قال رسول الله صلى manzon الله عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce طعام الواحد abincin mutum daya يكفي الاثنين zai ishi mutum biyu وطعام الاثنين abincin mutum biyu يكفي الأربعة zai wadaci mutum hudu حدثنا قتيبة بن سعيد قال بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Maza- manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce طعام الرجل abincin mutum ɗaya يكفي الرجلين zai iya wadatar da mutum biyu da mutum biyu za su haɗu su ci sai ishe su وطعام الرجلين abincin mutum biyu يكفي أربعة zai wadaci mutum hudu وطعام أربعة abincin mutum hudu يكفي zai ثمانية wadatar da mutum- mutane takwas
باب فضيلة مواسطة في الدعام Babu faral- باب babu- المؤمن أقول في مئة واحد babin cewa mumuni yana cin abinci a hanji ɗaya والكافر أقول kafirin ko سبعة أعين yana ce a cikin hanji bakwai
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا أخبرنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce الكافر كافر.
يقول سبعة أمعاء yana ci a cikin hanji har bakwai والمؤمن يقول rukuni في مئة kuwa yana واحد ci ne a hanji ɗaya
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة بن نمير قال حدثنا عبيد الله حا حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله bimislihi kamar hadisin da ya gabata حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واكل بن محمد بن زيد أنه سمع نافعا قال ya ji nafi'u ya ce رأى ابن عمر مسكينا abdullahi umar ya ga wani almajiri فجعل يضع بين يديه ya haɗi yana ajiye abinci a gabansa ويضع بين da in ya ajiye abincin sai almajirin nan ya cinye ya sake ajiyewa almajirin nan ya cinye kala ya ce wajen ala ya kulu akalan kasiran ya haɗe yana cici mai yawa kala sai ya ce a kala sai abdullahi umar ya ce la da hulan na haza alayya kada wannan ya sake shigo min gida kada ya sake shigowa wajena bai ni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya Wato kulu abin da yasa ake yi saboda kamar sa da yayi da kafiri kafiri ne yake irin wannan cin a matsayin sa na musulmi ba haka ya dace a ce cin sa ba na'am ba haka ya dace cin sa ba na'am gashi abin da shi kadai zai ci ya isa jama'a da yawa domin ya fi gurbe ya fi kamata a kula da jama'a da yawa ko a kula da shi kadai Ehem, a kula da jama'a da yawa ai ya fi ya za ki yanzu ya zama shi daya tamkar da goma a ta ba shi abinci bai koshi ba a ta ba shi abinci bai koshi ba shi ya sa abdullahi umar ya ce la ya kula na haza alaikau wannan ya sake shigo min waje kai ni sabi Kai rasulullahi ni sabi sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya alaihi kulu.
wasallam yana cewa innal kafira innal Hakika kafira kafiri.
ya kulu fi sabata ma'in yana ci a cikin hanji har guda bakwai
حدثني معمر بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر وابن أب- وابن عمر رضي الله عنهم in Allah kare da a gare su ان رسول الله صلى الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi قال wasallam ya ce المؤمن يأكل مؤمن.
في عن واحد yana ci a hanji ɗaya والكافر يأكل في kafiri ko سبعة yana أمعاء ci a cikin hanji har bakwai حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله kamar hadisin da ya gabata a baya ولم يذكر ابن عمر amma shi an jabirin kawai bai faɗa wa ibn umar ba
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو ريد عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ya kawo daga Allah وسلم قال sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce المؤمن يأكل في مئة واحد mummuni yana ci a hanji ɗaya والكافر يأكل في kafiri ko yana سبعة ci har واحد a hanji guda bakwai حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم حدثني محمد بن رافع حدثنا اسحاق بن عيسى اخبرنا مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه manzon Allah وسلم sallallahu alaihi wasallama ضافه ضيف wani mutum ya zo ya sauka a wajensa wani Wa bako kafiru.
ya zo ya sauka a wajensa alhali mutumin nan da ya sauka jami'an Allah sallallahu alaihi wasallama kafiri ne فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni gare shi da akuya فحلبت aka aka tatso nonanta فشرب حلابها ya shanye hilabaha duk nonon da aka tatso daga jikinta ثم اخرى sannan manzo Allah ce aje a tatso wata فشربه shi ma ya shanye ثم اخرى sannan wata فشربه ya shanye حتى شرب إلى سبع- سبع شيات har شياه sai da ya sha abin da aka tatso daga hantsar awakai bakwai kafin a ce ya wayi- ya ya koshi ثم إنه أصبح Kuma فأسلم gari- sai gari ya waye kashe gari ya musulunta فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة manzo Allah ce a tatso masa nonon akuya فشرب da إلابها aka tatso ya shanye duk nonon ثم أمر ya بأخرى ce a tatso wata لم يستتمها amma wannan ta biyun bai gama shan nonon ba ya koshi bai gama shan nonon ba ya koshi قال رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce المؤمن يشرب في مئة واحد mumini yana sha a hanji ɗaya والكافر يشرب في سبعة أمعاء shi ko kafiri yana sha a hanji har bakwai
باب لا يجيب الدعامة babin cewa ba daidai ba ne mutum ya aibata abinci
حدثنا يا بني يحيى وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال زهير حدثنا وقال الاخران اخبرنا جو- جرير عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره قال abu huraira ya ce ما آب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاما manzo قط Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba aibata abinci ba da dai ba taba kawo masa abinci ba ya ce abincin nan ba daɗi كان إذا اشتهى شيئا ya أكله kasance idan ya sha'awar abu sai ya ci
وإن كرهه in ko تركه bai so ba sai ya kyale ba tare da ya wata magana a kai ba
حدثنا عمرو بن موسى حدثنا زهير حدثنا سليمان الأعمش بهذا الإسناد مثله Mm.
حدثنا عبد بن عمير أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وع- وعمر بن سعد أبو داود الحفري كلهم عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه da sana ko bila da shi bata wa ko kurai mu Muhammad ibn Musanna wa Abdullah ibn Abdullah ibn Kurai da kana ibn Kurai ne suka ce أخبرنا أبو معاوية حدثنا شعبي يا مولى عن جابر عن أبي هريرة قال أنه قال ya ce ما رأيت رسول daga الله yin صلى الله عليه وسلم mazala sallallahu أعول alaihi wasallam ya أعمل aikata بطن abinci da ɗai كان إذا اشتهى ya وأكله kasance al'adarsa in abin da aka kawo masa ya yi sha'awa sai ya ci وإن لم يشتهي idan ku baya فسكت sha'awarsa to sai ya shiru ba cewa ba daɗi wannan ba daɗi ko wannan ai bai bai kyau ko an an kona abinci ko abin da ya kama da haka a'a. kawai sai dai a ga bai ci ba
وحدثنا أبو قريب ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ya kawo daga عن annabi نفسه.
sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da ya gabata مم. بسم الله الرحمن bismillahir الرحيم rahmanir rahim كتاب اللباس والزينة ba littafin ado a, wato a tufafi da ado babu tarihin isti'mal awanin zabi babin cewa haramun ne a ce za a amfani da korar da aka- ƙwaryar da aka yi ta da zinare wal fiddati ko wadda aka yi ta da azurfa amma haramun ne yin amfani da koren zinari ko na azurfa fi shurbi a wajen sha wa gairi ko waninsa a ce za a sha wani abu a ciki ko za a ci abinci ko wani abu ala rijal wan nisa'i an haramta fa ga maza da mata ba wai maza kaɗai ba har mata Mm. حدثنا يا ابن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم قال sallallahu alaihi wasallam kala ya ce الذي يشرب في آنية wanda الفضة yake shan wani abu a ƙwaryar da aka yi ta da azurfa إنما يجرجر في بدنه نار جهنم yana kwankwaɗa wutar jahannam ne a cikinsa yana kwankwaɗa wutar jahannam ne a cikinsa حدثنا قتيبة ومحمد بن رمي عن الليث بن سعد حا تأويله.
حدثني علي بن جعد بن الهجر السعدي حدثنا اسماعيل يعني بن بنية عن ايوب حا تأويله.
حدثنا بن نمير حدثنا محمد بن بشر حا حدثنا تأويله.
محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا تأويله.
ابو بكر بن ابي شيبة والوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسير عن عبيد الله حا حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حا حدثنا شيبان بن فروخة حدثنا جرير يعني بن حازم عن عبد الرحمن السراجي كل هؤلاء عن نافعين dukkan waɗannan sun karbo hadisin ne daga nafi'u بمثل حديث مالك بن kamar انس hadisin malik ibn anas بإسناده عن نافع isnadinsa daga nafi'u وزاد في حديث علي بن مسهر ya yi daɗi a hadisin ali ibn musirin عن عبيد الله ya karbo daga ubaidillahi أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفردة والزاد cewa duk mutumin da yake ci ko yake sha a ƙwaryar da yake an yi ta da azurfa ko wanda habi ko ta zinari وليس في حديث أحد منهم ذكر ذكر الأكل.
الأكل والذهب- والذهب ɗaya daga cikinsu bai ambaci abci ba sai dai shan ko zinari illa Illa bi bi hadisin hadisin musulun musulun.
sai hadisin alibin musulun shine ya faɗa
حدثني زيد بن زيد بن يزيد أبو معن الرقاشي حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني بن مرة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة قالت ta ce قال رسول الله صلى الله عليه manzala sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce من شرب في إناء من ذهب أو wanda ya sha فضة wani abu a cikin ƙwaryar da yake an yi ta ta zinari ko ta azurfa فإنما يجرجر to في da yana بدنه kwakwada نارا من wutar جهنم jahannam ne a cikinsa
باب تعريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء babin haramcin amfani da ƙwaryar zi- zinari ko ta azurfa ga maza da mata وخاتم الذهب والحرير hakanan kuma haramta yin amfani da zoben da aka yi shi da zinari ko kuma yin amfani da alhariri على الرجال amma fa ga maza kadai وإباحته da cewa للنساء ya halatta yin amfani da zoben zinari ko tufafin alhariri ga mata وإباحة العلم وناوي للرجال da kuma cewa ya halatta a yi zane ɗaya a sa sili ɗaya na zinari ya zama ado wannan ba laifi ko daga ma- namiji ne ما لم يزد على matuƙar dai أربعة tsawonsa bai سابعة haɗa- bai haura yatsa hudu ba matuƙar dai bai haura yatsa hudu ba حدثنا ابن يحيى التميمي أخبرنا أبو عيسمة عن أشعث بن أبي الشعثاء ها تأويله.
أحمد بن عبد الله بن يوسف حدثنا ظاهر حدثنا أشعث وحدثني معاوية بن سهيل بن مكرم قال يتي دخلت على na shiga البراء wajen bara ibn azibin فسمعته na ji يقول shi yana cewa أمرنا رسول الله zala صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam عن ya mace سبعين saboda abu bakwai ونهانا عن ya nemi سبعين kuma daga abu bakwai أمرنا بإيادة ya umarce mu المريض da gaida mara lafiya واتباع ya umarce mu الجنازة da raka janaza وتشميت da kuma العادي gaida wanda ya atishawa وإبراهيم da القسمي kuma kubutar da magiya Au- wanda ya ba magiya dan Allah ika zato ido ko ko kubutar da shi wanda ya magiya ونصر da kuma المظلوم taimaka wanda aka zalunta وإجابة da amsa الداعي duk wanda ya gayyata وإفشاء da السلام yaɗa sallama ونهانا عن خواتمة ya ne mu daga yin zobuna bin zahabi na zinare au an ta أو أن تعتبر hasiru zahabi ko بالزامي daga yin zobe na zinare وعن شرب ko بالفضة sha a cikin abin da aka yi shi da azurfa mu sha a kokon da aka yi da azurfa ko a kushin da aka yi da azurfa ko loda ta azurfa وعن المياسر haka nan kuma ya hane mu daga tufafin wanda aka saka da azidan alhariri aka sa alhariri ya zama alhariri ne rabin saka وعن القسيم haka nan ya hane mu daga tufafin da yake an yi wa zane na alhariri وعن لبس الحريري ya hane mu daga sa alhariri والاستبراق da wanda yake si- ma- ma'arfiya daga alharirin ko والديبال kuma wanda yake mai kauri daga alharirin
حدثنا أبو الرب- أبو الربيع العتكي وحدثنا أبو أوانة عن أشعث بن سليم بهذا الإسناد مثله Mm.
إلا قوله sai ko faɗinsa إبرار القسم أو المقسم wato kubutar da wanda ya yi magiya ko wanda ya yi magiya فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث bai a farji wannan harafin ba a wannan ruwa وجعل مكانه وإنشاد الضال ya sanya maka a maimakon nan cewa a yi cigiyar abin da ya bata نعم cigiyar abin da ya bata
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسير حا تعويلي.
وحدثنا أبو عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير كلاهما عن شيباني عن نعم.
أشعث بن أبي شعثاء بهذا الإسناد مثل حديث زهير kamar hadisin zuwa- zuhairu وقال إبراهيم القسمي من yake غير شك ibrarul kasami ba da kokonto ba وزاد في الحديث Ah, ya fi kare a tasar ruwa وعن الشرب في الفضة ya hana mu kuma daga sha a cikin azurfa فإنه من شرب فيها في الدنيا domin duk wanda ya sha a cikin kofin azurfa ko kokon azurfa kwana ko kwana azurfa a nan duniya لم يشرب في ba zai الآخرة sha a cikin ta ba a lahira وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس أخبرنا أبو إسحاق الشيباني والليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم ولم يذكر زيارة دليل وابن مسير Mm.
حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا Mm.
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حا Mm.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عمرو أبو عامر العقدي حا حدثنا عبد الرحمن بن بشير حدثني بعض قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم ومعنى حديثهم da ma'ana- da isnadinsu da ma'ana hadisinsu إلا قوله sai kuma faɗin sun Babu sha da shayi salami salami.
da yaɗa sallama فإنه قال بدلها wa ورد raddi salami السلام da yin raddi in an wa mutum sallama وقال نهانا عن خاتم الذهبي ya hane mu daga zoben zinare أو حلقة ko الذهبي kewayo na zinare
حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يا بن آدم وعمر بن محمد قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم وقال yake وإنشاء ya ta السلام wayar da yaɗa sallama وخاتم الذهبي kuma ya hane mu daga sa zoben zinari من غير شك ba kokonto a tasar waya ba an hatar zahabi au halkatin zahabi ba
حدثنا سعيد بن عمرو بن سعيد بن سعد بن إسحاق إسحاق بن يحيى بن محمد بن أشعث بن قيس قال حدثنا سفيان بن عيينة سمعته يذكره عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن وكيم قال يا إلى ما جماعة وظيفة وكيم.
المدائن ya ce eh, muna tare da huzaifa ibn al-yamani a kasar mada'in فاستسقاه زيفته sai huzaifa ya nemi a bashi ruwa zai sha جاءه دهقان sai بشراب wani في shugaba إناء wato wanda yake kamar mai unguwa نعم ya kawo masa da abin sha a cikin kwarya Mai ta kyau zaki.
azurfa فرماه به sai ya jefe shi da wannan kwaryar وقال ya ce inni ukhbirukum anni qad amartuhu alla yasqini kan ku bi ɗauka na yi fishi da yawa don ya kawo min abin sha a cikin ƙwarya azurfa me zai hana in ba zan sha ba kawai in ce masa ba na sha bara ku anna da rasulullahi dalili sallallahu alaihi na wasallam faɗa masa qala a baya cewa kada ya sake cewa zai kawo min abin sha a cikin ƙwaryar nan ta azurfa amma bai daddara ba shine dalilin ko kaga na wurga masa na'am wariya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce la tashrabu fi ina izar wal wani da birra aka ta da azurfa ko da zinari da zinari ko da azurfa wala talbasu dibaja wal harira sa ji baji alhariri mai kauri ko wanda yake alhariri na al'ada fa inna lahum fid wanda dunya hulahun fi duniya domin ado da wannan na kafirai ne a nan duniya wa huwa lakum fil akhirati yawm al amma na ku ne qiyamati a lahira ranar alkiyama حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابي فروه الدواني قال سمعت عبد الله بن وكيم يقول كنا عند حذيفه muna wajen huzaifa رضي الله عنه في Allah ya kare da المدائن gare shi a mada'in فذكرناه ya mace kama hadisin da ya gabata ولم يذكر في الحديث يوم القيامه ya mace ranar alkiyama ba a hadisin da ya gabata حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا ابن ابي نجيه اولا عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفه ثم حدثنا يزيد بن سمعه من ابن ابي ليلى عن حذيفه ثم حدثنا ابو فروه قال سمعت بن هكيم فظننت ان ابن ابي ليلى انما سمعه من من ابن هكيم قال كنا مع حذيفه muna tare da المدائن mutu a mada'in فذكرناه ya mace kama hadisin nan da ya gabata ولم يقل يوم القيامه da bai ce yau mai kiyamata ba sai dai filahirati حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبة عن عن الحكم انه سمع عبد الرحمن عن ابن ابي ليلى قال شهدت حذيفة اذ na كان بالمدائن lafi ya nemi a kawo masa ruwa a mada'in فاتاه انسان sai بإناء wani ya من zo masa فضة kwarya ya kawo masa kwarya ta azurfa فذكره ya بمعنى mace cewa حديث sai بن ya ɗauki عكيم عن kwarya ya jefe shi da حذيفة ita kamar yadda yake ya zo a hadisin ibn ukaimin daga huzaifa حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن بن جعفر حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي علي حا وحدثني عبد الرحمن بن بشير حدثنا بعض كلهم عن شعبة بمثل حديث معاذ kuma hadisin واسناده mu'azin da isnadinsa ولم يذكر احد منهم في الحديث ɗaya daga شيء cikin زي bai manta فتى ba a cikin nasa hadisin cewa shaitu huzaifata غير Da معاذ hadisin وحده huzaifa in ba mu'azu ba shi kadai وانما قالوا abinda suka faɗa Inna kan Huzaifa kowa da radiyallahu kowa ya anhu fito, istasqa.
Allah ya ƙara da gare shi ya nemi a kawo masa abin sha ya kawo- ya nemi a kawo masa ruwa ya sha
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن ابن عون كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث من ذكرنا kamar hadisin waɗanda muka ambata حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه Huzaifa ya nemi a bashi abin da zai sha فسقاه مجوس sai wani في babu إناء ya من kawo فضة masa abin sha a cikin wata ƙwarya da aka yi ta da azurfa فقال sai ya ce Ni sami hakika to ni na ji Allah manzala sallallahu alaihi ya wasallam kudu.
yana cewa لا تلبسوا العرير ولا ko ku sanya الديباج alhariri ko dibaji ولا تشربوا في ko ku ce za ku الديباج sha a والمزبل ƙwarya zinari da azurfa ولا تاكلوا في kan ku ci a cikin ساعتها akussansu فانها لهم في nasu الدنيا ne a nan duniya na kafirai ne a nan duniya naku ne kuma a lahira حدثنا يا بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب راى حله سيراء ya ga wata tufafi wadda take mai zane عند باب المسجد nan ga babin matsa- kofar masallaci فقال يا رسول الله ya ce ya rasulallahi لو اشتريت هذه a wato da ka sai wannan ina ma ka sai wannan فلبست على الناس يوم الجمعه ka zamo kana sa ta saboda mutane ranar juma'a وللوفد اذا قدموا ko kuma عليك baƙi idan sun zo wajenka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة wanda zai sa wannan wanda bai da rabo a lahira wanda bai da rabo a lahira ai shi zai sa wannan ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل sannan aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tufafi irin wannan فأعطى عمر منها حلتان ya ba sayyidina Umar tufafi daga ciki faƙala umaru sai na mara ce ya rasulallahi ya ka rasulallahi sauta niha yanzu ka bani ita faƙa kulta fi hullata udari da ma kulta alhali ka faɗa cikin tufafin udaru da abinda ka faɗa cewa inna ma yalbasu ha man la halaka lahu fil akhirati faƙala rasulullahi sai sallallahu manzo Allah alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallam ya ce inni lam akasuka ni ban fata da ha kai dan kai ka sa ba faka sa umaru ahallahu mushrikan bi sai sai na makkata mara tufatar da wannan tufafin ga wani dan uwa nasa mushriki a makka wannan hadisin wato yana daga hujjojin wanda suka tafi akan cewa ashe al-kuffaru gairu muhadabu muhadabina bi furu'i shari'a inda idan da an ce sa a tufafin alharirin haramin ne har da kafirai sai da namar ai ba zai bashi ya sa ba ashe kenan wannan hujja wannan hadisi hujja ce ga hanafiyawa inda hanafiyawa ne su suka tafi akan haka ko jalaluddin suyudi yana cewa a cikin kaukabu sadi ko usulu shar'i eh, shar'i shar'i la lam yu'tabari fi sihhati at-taklif inda al-ashhari ko wa usul rafi da labi shar'i furu min kafirin wal mutarahu na ruku wal mar'u mutlaqan wa fil amri wa fi jihadihim wa ghairi murtaddin ufi to
وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حاوى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه حاوى حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي وحدثنا يا بن سعيد كلهم عن عبيد الله حا وحدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ya kaba daga annabi sallallahu alaihi wasallam إلى حديث مالك hadisin can na maliku حدثنا شيبان بن فروخة حدثنا جرير بن حازم حدثنا نافع عن ابن عمر قال رأى عمر أردا وطاردا تميمي ba tamimiya تميمية sai na mara ya ga udaru da mutumin banu tamim يقيم بالسوق حلة سراء ya tsaye da wata tufafi wadda take mai zane a ciki na alhariri a kasuwa وكان رجلا يغشى الملوك shi udaru mutum ne da yakan je wajen sarakai ويصيب منهم su yi masa kyauta فقال عمر يا رسول sai na الله mara ce ya rasulallahi إني رأيت طاردا يقيم بالسوق حلة سراء na ga udaru ya kai tufafi sira'i a kasuwa don siyarwa ولو اشتريتها me فلبئس zai hana أجر ka العرب siya in ya so ka ringa sa ta dan bakin larabawa إذا قدموا عليك lokacin da suka zo gare ka وأظنه قال ina zaton ya ce wala bista yawmal jumu'ati ya ce zama kuma ka sa ranar juma'a faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi inna ma yalbasu al-harira fi dunya man la khalaqa lahu fil akhirati wanda bai da rabo a lahira shi ke sa tufafin alhariri a nan duniya
falamma kana ba'da zalika Ba- yayin da bayan nan ya zo yayin da lamari ya zama bayan sannan utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi hulalin sira'a aka manzo Allah irin waɗannan tufafin na saka alhariri fa ba'sa ila umar bi hulatin ya aika sai na amara da wani tufafi daga ciki wa ba'sa ila usama bin zaid bi ya aika wasu hulatin wanda zai da ma da wani tufafi a ciki fa da ali ya ba sai na da na abi hullatan dalib shi ma wata tufafi a ciki wa qala ya ce shaqiqha kumran ka- bayna nisa'ika ka tsaga ta ta zama mayafai tsakanin matan da suke gidanka qala Wata ya fadimomin da suke gidanka Mm.
in sai dan ali sai zama ya tara fadimomi a gidansa to qala yace وجاء عمر به التي يعملها sai sai na mare zo da tufafin da aka aika masa yana dauke da ita فقال يا رسول yace ya الله rasulullahi بعث إلي بهذا yanzu ka aiko min bi hazihi da wannan وقد قلت بالأمس alhali ka والتي faɗa a قالت jiya a ما gaban tufafin قلت guda da abin da ka faɗa فقال sai manzo Allah ya ce إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ai ba wai na aiko ma ita bane dan kai ka sa ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها amma na aiko ma ita ne dan ka ba da ita kyauta dan ka kyauta da ita وأما أسامة ya amma usamatu فرأى فيه shi التي sai ya sa tufafin da aka aika masa فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه manzo Allah ya ce وسلم sallallahu alaihi wasallama نظرا Duba.
عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع da usamatu ya gane cewa manzon Allah bai yarda da wannan abin da shi usamatu yi ba فقال يا رسول الله sai usama ya ce ya ما rasulullahi تنظر إلي ai ko- ka ka kalle ni dan na sa ba an ta ba su ilayya biha biha kai ne ka aiko min ai da ita wanda aka aika wa riga ko da me dan me aka aika masa ba dan ya sa ba fa qala sai manzo Allah ya ce inni lam ab'as ilayka litalbasaha litalbasaha ba wai na aiko ma rigan nan ba dan ka sa walakinni ba Sai dai na ilayka aiko ma ne.
litasbiqaha qumuran sai da bayna misali ka dan nisa'ika ka tsatsaga ta mayafai a tsakanin matan gidanka
حدثني أبو الداير وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال وجد عبد الله عمر بن بن عمر يأتي.
الخطاب قلة من استبراق تباع بالسوق sai na mara ya samu wani fafi na daga alhadiri wanda yake siri ana siyar da ita a kasuwa فأخذها ya ɗauka فأتى بها رسول الله صلى ya الله ɗauko عليه fafin وسلم nan, ya zo da shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam فقال sai ce يا رسول الله ya rasulallahi ابتاع هذه ka sai wannan Wata ya dace a ce ka sai hali wannan wal in ya so wafadi.
ka ringa ado da ita ranar sallah da kuma baƙi domin baƙi in sun zo فقال رسول الله صلى manzan الله Allah عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce إنما هذه لباس من لا خلاق له wannan tufafi ne da ai dai wannan tufafi ne na wanda bai da rabo قال ya ce فلبس عمر ما شاء الله Umar ya zauna aka jima yadda Allah ya nufi za a jima.
ثم ارسل اليه رسول الله صلى الله عليه Sannan da Allah وسلم sallallahu في alaihi wasallam ya الجبال aika masa a tufa jubba ta alhariri فاقبل بها عمر sai da Umar ya taho da wannan rigar.
حتى اتى بها Da رسول الله wannan صلى jima الله ai da عليه zai zama وسلم da Allah sallallahu alaihi wasallam.
فقال يا رسول Ya الله ce ya Rasulallahi قلت انما هذه لباس من لا خلاق له ka ce wannan ra- tufafi ne na wanda bai da rabo.
او انما يلبس هذه من لا خلاق Ko له ko cewa ba wanda yake sa wannan sai wanda bai da rabo.
ثم ارسلت الي Sannan بهذه kuma ka ce za ka aiko min da wannan.
فقال له رسول الله Sai da صلى الله عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce da shi تبيعها abin da sa na aiko ma ka iya siyarwa وتصيب بها حاجتك ka ai- ka yi amfani da ita wajen bukatunka ka amfani da kudin wajen bukatunka
حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارثي عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله da wannan isnadin kamar matanin da ya gabata حدثني زهير بن حرب حدثنا يا بن سعيد عن شعبة اخبرني ابو بكر بن عبس عن سالم عن ابن عمر ان عمر راى على sai na umar رجل ya ga min alu ɗari da Min alu ɗari kaba da kaba, kyabba, min dibajin.
min dibajin daga dibajin ya halirin ko alhaliri na al'ada akan wani mutum daga iyalin ɗaridu فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai sai na umar ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama لو اشتريته da ka sai wannan aida ya yi kyau فقال sai manzo Allah ya ce انما يلبس هذا من لا خلاق له wanda bai da rabo a lahira shi ke sa wannan فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سيراء aka ba da kyautar jubba ta alhariri ga manzo sallallahu alaihi wasallam فأرسل بها إلي ya aiko min da dubban nan قال ya ce قلت sai na ce da shi أرسلت بها إلي yanzu ka aiko min da dubban nan وقد سمعتك قلت فيها ما قلت alhali na ji ka ka faɗa abin da ka faɗa a game da ita قال صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam sai ya ce إنما بعثت بها إليك ai abin da ya sa na aiko ma wannan tufafi لتستمتع بها don ka ji daɗi da ita wato ka bari kyauta
حدثنا بن نمير حدثنا روح حدثنا شوبة حدثنا أبو بكر بن عبس عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه sai na umar Allah ya ƙara da gare shi راى على رجل من آل ودار بمثل حديث يا ابن ya سعيد ga wani tufafi akan wani mutum daga iyalin kudari kamar ha- hadisin ya haifu sa'idin da ya gabata a baya غير أنه قال sai dai a wannan ruwayar ya ce إنما بعثت بها إليك لتنتفع na بها aiko ma da ita ne don ka amfana da ita ka iya siyarwa ولم أبعث بها إليك ban aiko ma لتنتفع ita ba don ka ce za ka sa ba an aiko ma ba ne don ka sa حدثني معمر بن المثنى حدثنا ابن سمدي قال سمعت أبي يحدث قال حدثني يا ابن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله في الاستبراج da salim ibn abdullah ya faɗa min a game da alhariri wanda yake mai arfiyanci قال ya ce قلت na ce ما غلوز من الديباج وحشن منه ma'anar sarrafa abin da yake ya yi kauri daga alhariri ya yi kauri فقال ya ce سمعت عبد الله بن عمر يقول na ji abdullahi umar yana cewa da umar ala rajulin kullatan min istibrakin sai na umar ya ga tufafi daga istamraku a kan a jikin wani mutum fata bi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo da ita wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarna wa hadisi ya mace kamar hadisan su da suka gabata gaira annahu qala sai dai a wannan ruwayar ya ce fa qala ya ce inma ba su biha ilayka litusiba biha malan na aiko ma da wannan ne don ka siyar ka samu kuɗi
حدثنا ابن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله انا عبد الملك انا عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر وكان خال والد وكان خال والد عطاء
ya kasance ɗan uwan mahaifiyar ada'u Ah.
mahaifin ɗan uwan mahaifiyar mahaifin ada'u قال ya ce ارسلتني اسماء الى عبد الله بن عمر asma'u ta aike ni wajen abdullahi umara فقالت ta ce بلغني انك تهرم اشياء ثلاثه na sami labari kana cewa akwai wasu abubuwa guda uku wai wanda duk haramun ne الالم في الثوب alama a sa layi ɗaya na as- a- alhariri a tufafi وميسات الارجوم ruwa اردوان ne ko kuma matashi wanda aka yi da alhariri mai ruwan eh, wato lemu-lemu وصوم رجب don kuma watan rajab gaba ɗaya kana cewa ba daidai wani a ce za a yi watan rajab gaba ɗaya فقال لي عبد الله sai abdullahi ya ce da ni اما ما ذكرت amma abin da ka ambata daga azumin watan rajab فكيف بمن يصوم الابد
ya zan yi da mai azumin har abada ma in mutum ya- ya ya ci azumin watan rajab zai me na zan ce masa kai yayi to in ma yake kullun shi azumin zai yi, ya ya zan da shi
فاما ما ذكرت من الالم في الثوب amma abin da aka ka ambata daga za- alami wa ko zane ko layi ɗaya na alhariri a tufafi فاني سمعت عمر بن الخطاب يقول wato kamar yana ba da labari cewa yana azumin watan rajab gaba ɗaya kenan نعم shi abdullahi ibn umar to hakika naji sai na umar allah ƙara dagare shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله naji عليه manzo allah وسلم يقول sallallahu alaihi wasallam yana cewa انما يلبس الحرير من لا خلاق له jahil dai wanda bai da rabo a lahira shi ke sa tufafin alhariri فخفت ان يكون الالم منه shi yasa nake jin tsoron wannan layin da ake adan da ake da alhariri kai ya zamo yana daga irin wannan واما ميسره الاردوان amma matashi da ake yi mai launin urjuwan فهذه ميسره عبد الله ga matashin abdullahi فاذا ga هي matashi na أردوان.
sai ga shi da wannan launin
فرجعت الى اسماء sai na koma wajen asma'u na فخبرتها ba ta labari فقالت ta ce هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce shi ba son alami zane na alhariri a tufafi ai ado na alhariri a tufafi to bari an ɗauko ma kaga wannan jubba ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam فأخرج إلي ta fito min da wata جبة jubba wadda take a bar saƙawa
إسرائيلية daga ƙasar habasha لها daga ƙasar farisa daga ƙasar farisa to لها لبنة ديباج tana da kulli na alhariri an mata kamar ah, maballi na alhariri وفرجها مكفوفين بالديباج gefenta guda biyu an musu cin baki da dibajin da alhariri فقالت ta ce هذه كان عند عائشة wannan da a wajen aisha take حتى قبضت har aka karɓi ranta فلما قبضت yayin da aka karɓi ranta قبضتها sai na karɓo ta وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sa ta ونحن نغسلها للمرضى mu muna wanke ta ga marasa lafiya يستشفى بها ana neman waraka da ita ana neman waraka da ruwan wankin nata
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبيد الله بن سعيد عن شعبه عن خليفه بن كعب ابي زبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول na jamla ibn zubair yana huduba yana cewa الا لا نعم.
تلبسون لا تلبسون نساءكم الحرير na'am kada ku ce za ku ringa sawa matanku alhariri فاني سمعت عمر بن na ji umar ibn يقول hadabi yana cewa قال رسول الله Manzala صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam ya ce, وسلم لا تلبسوا الحرير kada ku ce za ku sa tufafin alhariri فانه من لبسه في الدنيا lamarin da sha'anin wanda duk ya sa tufafin alhariri a nan a rayuwar duniya لم يلبسه في الاخره bayan da za a ce ya sa alhariri a lahira فانه من لبسه في الدنيا lamarin da sha'anin wanda duk ya sa alhariri a nan duniya لم يلبسه في الآخرة bayan da za a sa alhariri a lahira
حدثنا عمر بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم الأول عن أبي عثمان قال كتب إلينا أمر ونحن عمر.
بأرض- بأرض- bi azrabijana kataba ilaina umaru sai namar ya rubuto mana takarda wa nahnu bi azrabijan mu muna kasar azrabijan ya utbadu bin farqadin yana cewa ya udbatu dan farqado inna laysa min kadakin min kaddika min kaddika ba wahalarka bane abinda aka tara ko abinda yake baitul mali dake karkashin ka ba fa kai kai wahala ka tara ba wala min kadda abika ba ubanka ne wahala ba wala min kadda ba mahaifiyarka bace ta yi wahala fa ashbi'il muslimina fi shi yasa ka kosar da musulmi a guraren da suka sauka mimma tashbahu minhum fi daga rahalika irin koshin da kake yi a inda ka sauka wa iyyakum wa ta'an wa wata na'uma ina hana ku da zurfafawa a wajen jin daɗi wa zi ali shirki ina hana ku daga ku ce za ku shiga irin ta kafirai ado irin na kafirai wala busal harira haka nan ina hana ku daga sa tufafin alhariri fa inna rasulullahi sallallahu alaihi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani daga sa tufafin alhariri qala yace illa hakaza sai ko dan kadan ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗa mana tsayatsinsa guda biyu Wa da rabbahuma.
wusta da sababa ya hada su قال زهير Zuhairu yace قال عاصم Asim ya ce هذا في الكتاب wannan a rubuce na gani قال yace ورفع زهير إصبعيه is- ya Zuhairu ya daga yatsinsa dan ya nuna musu حدثني زهير بن عرب حدثنا جرير بن عبد الحميد حا وحدثنا ابن نمير حدثنا عبس بن جياس كلاهما عن عاصم بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير بمثله daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da sa tufafin alhariri bi mislihi yanda wancan hadisin da ya gabata ya kunsa su ma nasu hadisin haka yazo وحدثنا بن ابي شيبه وهو عثمان واسحاق بن ابراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير واللفظ لاسحاق اخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن ابي عثمان قال Abu Usman yace كنا مع عتبة من فرقد muna tare da Utbah ibn Farqadin فجاءنا كتاب أمرا sai ga wasiƙar sayyidina Umar ta zo أن mana رسول الله صلى الله cewa manzo عليه Allah sallallahu وسلم قال alaihi wasallam ya ce لا تلبسوا الحرير la yalbasu alharira illa man laysa lahu minhu shay'un fil lahirati ba wanda zai sa alhariri sai wanda a ranar lahira bai da rabo na alharirin gaba daya إلا هكذا sai fa in ɗan kaɗan ne na ado kaɗan وقال أبو عثمان abu usman ne ya nuna da yatsunsa اللتين تليان إبهاما wanda suke bin ibhama فرؤيتهما sai allah ya sa na gansu أزرار بيالسة wanda wato kai ka ce kamar maballi ne na tufafi حين رأيت البيالسة yayin da na ga wannan tufafin wato dan abinda za a yi adan da shi bai huce kamar maballi girman maballi ba to wannan ba laifi dan an yi adan da alhariri a tufafi
حدثنا محمد بن عبد الاعلى حدثنا المتبر عن ابيه حدثنا ابو عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد بمثل حديث جرير kamar hadisin jariru حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ولفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أبا عثمان النهدي يأتي جاءنا كتاب أمراء وثيقة سيدنا عمر تازو منا ونحن الحالي من أذربيجان ما عتبة tare da farkadin farkadin أو ko بشام muna sham أما بعد abinda wasiƙa ta ta kunsa shine bayan wannan فإن رسول manzala الله sallallahu عن alaihi wasallama الحديث ya yi hani عن da tufafin الحديث alhariri in ba أيه.
haka ba kamar yatsa biyu قال أبو عثمان abu suwana ya ce فما أتمنا أنه يعني علامة ba mu taɓa ɗaukan yana nufin wannan irin wannan zanen da ake ba وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مس- مسنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي أن قتادة بهذا الإسلام مثله da wannan isnadin kamar wanda ya gabata Wannan kurkaula Abi amma bai faɗi Usmana.
maganar abi usmana ba أنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن عرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المسنى وابن بشار قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن الجفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية sai da na umar dan haddab Allah ya kare da gare shi yayi hudu ba a da ake kira jabiya فقال yace نهى نبي annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga hani sa tufafin alhariri إلا مرئي الإسم عيني sai ko dan adan da za a yi bai huce yatsa biyu ba أو ثلاث ko yatsa uku أو أربع ko yatsa hudu
وحدثنا عمر بن عبد الله الرزي أخبرنا عبد الوهاب بن عداين عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله دون إسناد كما أبن دي قباتا إسحاق بن إبراهيم العنزلي وابن أبي وجاز بن الشعر ولفظ ابن أبي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء يا جابر بن عبد الله الله قال الداء غريش فينا تشيوا annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa alkebba wata rana daga alhariri da aka bashi kyauta sannan kuma dandanan ya cire ya aika da shi wajen sayyidina umar aka ce da shi ya rasulullah amma mun yi mamakin saurin cirewar ka ga tufafin nan ya ce ai mala'ika jibril ne ce kada in sa sai sai na mare zo wajen manzo Allah yana kuka kala ya rasulullahi yace ya rasulullahi karita amran wa alaitanihi ashe ka ki abu ne kuma ka ce zai zaka dauka ka ba amali me me ne kala yace inni lam udikahu litalbasahu ni ban baka shi ba dan a ce kai ka sa kai a kanka inna ma daitukahu litalbasahu na baka kyautarsa ne dan ka sai da shi fa ba'ahu bi alfai dirhamin sai ya sai da wannan abin kuwa da dirhami dubu biyu dirhami dubu biyu
سنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي مهدي حدثنا شعبة عن ابي عون قال سمعت ابا صالح يحدث عن علي عن علي قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء an ba da kyautar tufafi wanda yake mai saƙa ta alhariri a ciki akwai ruwayar hullatu siyara'a akwai kuma ruwayar hullatu siyara'u shi yasa bilfa wato al'irafatu wa fakuwa fi ja'izatu ya halatta a irafar ko a bai irafa fa ba sa biha ilayya a sai ya aiko da ita zuwa gare ni falabistuha na sa farabtul ghadaba fi wajhi na gane fushi a fuskar manzo sallallahu alaihi wasallama cewa bai so rasa ba faƙala ya ce inni lam ab'as biha ilayka litalbasaha ba na aiko ma da tufafin nan ba don a ce kai ka sa innama basu biha ilayka abin da ya sa na aiko ma da ita don ka tsatsaga ta ya koma ma su koma ma ya fai tsakanin matanka
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي عون بهذا الاسناد في حديث معاذ فامرني sai ya umarce ni فاقرتها بين النساء na raba ta tsakanin matan da ke gidana وفي حديث محمد بن جعفر فاقرتها بين النساء na raba tsakanin matan gidana ولم يذكر فامرني amma a tasar ruwayar bai ambaci fa'amara ne ba a ruwayar mu'azu ne ya ambace ta حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب وزهير بن حرب ولفظ بن زهير قال ابو كريب اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع عن مسعر عن ابي عون الثقفي عن ابي صالح حنفي عن علي ان اكيدر دومت احدا الى النبي an da uka yi dara dumata cewa sarkin dumata wanda ake wa lakabi da uka yi diru uka yi diru din nan wato sarki ne a dumata dumatul jandali ya ba da kyauta ga manzo sallallahu alaihi wasallama sau ba hadiri tufafi na alhariri فادا وعليا manzo Allah sai ba da kyautar wannan tufafin ga sayyidina ali فقال yace da sayyidina ali شقيقه مرا بين ka الفواتح tsaga shi mayafai tsakanin matan da suke gidanka masu suna fadimatu mafi yawa sun ce a sannan su uku ne akwai fadima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai fadimatu bintu Adas- eh, asadi wadda ita ce wato mahaifiyar sayyidina ali sannan kuma akwai fadimatu yar sayyidina hamzatu dan abdulmuttalib su ne fadimatu fadimatu din da suke gidan manzo sallallahu alaihi wasallam
وقال ابو بكر وابو كريب بين النسوه tsakanin matan da suke gidanka حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو الدر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن ابي طالب قال Ali ibn Abi Talib yace كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلة سراء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya safata da ni tufafin da aka yi shi eh, sakar aka sa a- a- alhariri فرجت فيها na fito a cikin wannan tufafin فرأيت الغضب في sai وجهي naga alamar fushi a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قال yace فشققتها بين sai na النساء tsaga wannan tufafin tsakanin matana matan da suke gidana حدثنا شيبان بن فروها وابو كامل واللفظ لابي كامل قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الرحمن بن الاسلمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال Anas ibn Malik ya ce بعث رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika daga sayyidina Umar جبة سندس da jubba da aka yi ta da alhariri zababbe فقال عمر sai sayyidina Umar ya ce بعثت بها الي yanzu ka aiko min da tufafin nan فقال قلت فيها ما gashi kuma ka ce duk wanda ya sa a duniya bai da rabo a lahira قال sai manzo Allah ya ce إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ban aiko da ita ba zuwa gare ka dan ka ce za ka sa وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها na aiko da ita ne zuwa gare ka dan kai amfani da kudinta
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو بن ألية عن عبد العزيز بن صاحب عن أنس قال Ah, Anas ibn Malik ya ce قال رسول الله Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من لبس الحرير في الدنيا wanda ya sa tufafin alhariri a duniya لم يلبسه في الآخرة bayan da za a yi sa tufafin alhariri a lahira
حدثني إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي عن حدثني شداد أبو عمار حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من لبس الحرير wanda duk ya sa بالدنيا tufafin alhariri a rayuwar nan ta duniya to ba zai sa shi a lahira ba
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال Ukbatun Amir ya ce أودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرود حرير an ba wa manzo sallallahu alaihi wasallam tufafi na alhariri فلبسه ya sa wannan tufafin ثم صلى فيه sannan ya sallah a ciki ثم انصرف sannan ya ko ya tafi gida yana sallama sai aka ga ya tashi فنزعه ya tafi gida نزعا شديدا ya cire wannan cirewa mai tsanani كالكاره له kamar wanda baya son haka kamar wanda baya so ثم قال sannan ya ce لا ينبغي هذا a ce za a ringa sa tufafin alhariri ba abu bane wanda ya dace ga duk masu tsoron Allah duk mai tsoron Allah ba zai haka ba
وحدثنا معمر بن المثنى حدثنا ضحاك يعني ابا عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني يزيد بن ابي حبيب بهذا الاسناد da wannan isnadin to babu باب إباحة لبس العرير للرجل إذا كان به هكة babin halatta sanya tufafin alhariri ga namiji idan ya zama yana fama da ciwo mai sa shi yawaita so fata shi alhariri yana daga hasiyarsa Na.
cewa in mai jin kaikayi yadda su sa shi sai daina jin kaikayi a ga- a jikinsa saboda irin laushin da yake da shi
أو نعوه ko kuma a aunawa ko abin da ya kama da haka
حدثنا أبو كريب محمد بن علاء حدثنا أبو سامة عن سعيد بن أبي أروبة حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa rasulun malik ya ba su labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama رخص لعبد ya yi rawa الرحمن mai بن عوف kasamanin da وزيد بن عوام wajen da al'awami رضي الله عنهما في Allah ya kara daga السفر tsantsin sa riga da aka saka da alhariri في a السفر halin tafiya من إكة saboda كان wani بهما ciwo mai mai kawo sofe jiki da suke fama da shi أو إن كان ko wanda بهما dadi da ya kasance da su حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشير حدثنا سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في السفر bai faɗi cewa a halin tafiya ba حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال
ana sunu malik ya ce رخص رسول manzo الله Allah صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam ya وسلم rangwame أو رخص للزبير ko an yi العوام rangwame عبد الرحمن بن عوف.
da gwamnatin al'awami da abdurrahman da afi ko da dai ruhinsa din aka ce waye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qawlu sahabi qawlu sahabi min sunnati aw nahwa umirna dullu lirrafi azab
في لبس الحريري azir ta tafi alhariri لهكة كان بهما saboda su sa- ciwon kaikayin jiki da yake damun su حدثنا محمد بن مسلم عمر بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله da wannan tsarin kamar حدثنا عمرو wannan matan da ya gabata حدثنا عمار حدثنا قتادة أن أنسا أخبره أن عبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوامي شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل a cewa abdurrahman ibn auf da zubair ibn al-awami su biyu nan sun kai ƙara manzo sallallahu alaihi wasallam cewa kwarkwata na damun su فرخص لهما في قمص الحريري manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu rangwame a cikin su sa rigunan da aka yi da alhariri في fi gazatin lahu a wata yaƙi da suka je a wani yaƙi da suka je babu nahyi an lubsar rajulin saubal mu'asfara babin cewa an hani daga mutum ya sa tufafi wanda aka rinsa shi da launin asfar حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن يحيى حدثني محمد بن ابراهيم بن لارسي ان ابن معدان اخبره ان زبير بن نفير اخبره ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اخبره قال
to kala yace راى رسول الله Allah صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi عليه wasallam صفين ya bashi labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga tufafi biyu a jikina Mu'asfar wanda ne.
yake an rina su da asfar فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ان هذه من hakika ثياب wannan da الكفار tufafin kafirai ne Fala fala talbasha.
talbasa fala talbasa kakkace zaka sake sa irin ta
حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا هشام حا حدثنا ابو بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد وقال عن خالد hatta بن ruwa ta ce عدنان daga Halid ibn Adana حدثنا داود بن رشيد حدثنا عمر بن ايوب الموصولي حدثنا ابراهيم بن نافع عن سليمان الاحول عن داوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ta yace راى النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi عليه wasallam ya ga ثوبين tufafi biyu مؤخرين wanda aka nuna da asfar a jikina فقال sai ya ce da ni A'a, a muka baka- amarka bai haza na ga kace ta ce kasa irin wannan tufafi قلت na ce أغسلهما ya rasulallah to ya zan yi in je in wanke su Kala Na sallallahu wanke na alaihi iya wasallam.
sa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce بل bala bari ka أحرقهما ji ka bona su kawai a hankali.
حدثنا يا ابو يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن هنين عن ابي عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم to a kama daga sayyida Ali dan Abi Dalib cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce نهى عن لبس الكسي to manzo Allah sallallahu alaihi والمغفر wasallam ya yi hani daga sa tufafi wato wanda yake an saka da alhariri Mm.
an yi lamasa layi na alhariri ko wanda aka nuna da asfar وعن تختم الذهب ya yi hani daga yin zobe na zinare وعن قراءة ya yi القرآن في الركوع hani daga karanta qur'ani a cikin ruku a halin ruku
وحدثني أربعة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني إبراهيم بن عبد الله بن هنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي- علي بن أبي طالب يقول ya ji sayyidina ali dan abi dalib yana cewa نهاني النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة وأنا راكع daga in ce zan yi karatun qur'ani alhali ina cikin ruku وأن لبس الذهب ya hana ni daga sanya zinare والمؤسفر ko wanda aka rina da asfar حدثنا عبد بن أميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن هنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال to sai na ali dan abi dalib Allah ya kare da gare shi yace نهاني رسول manzo الله Allah صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam ya عن كعب hana ni daga yin zobe na zinare وعن لباس الكسي haka nan ya hana ni daga sa tufafin da aka yi musu layi na alhariri وعن الكراش ya hana ni daga بالركوع yin karatu a Wasu rukuku zobe.
da sujjada Wa Allah ba asalin mu asfal.
kasiyi din nisba ne in ji wasu malaman ga kassu نعم.
kassu din nan sunan gari ne a misira Mm.
wanda a can ne ake irin wannan tufafin sai zama ana cewa da tufafin da aka yi a garin kasiyu نعم وعن لباس المؤسفر ya hana daga sanya tufafin da aka rina da asfar باب فضل لباس ثياب الهبرة babu farlar da take cikin sa tufafi wanda yake bargo حدثنا عبد بن خالد حدثنا مامون حدثنا قتادة قال قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه mun ce da manzala sallallahu a mun ce da Anas bin Malik Allah kare da a gare shi أي اللباس كان wani tufafi أعظم ne إلى manzala
رسول الله صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam ya أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال so ya ga ya sa ya ga ya sa ko ko ya fara da manzala sallallahu alaihi wasallam yace الكبرة a bargo wato wanda aka yi da kitani
حدثنا معمر بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتادة عن انس قال Anas bin Malik yace كان احب الزاد mafi إلى رسول tsoron tufafi الله ga صلى الله manzala عليه وسلم sallallahu alaihi الإبرة.
wasallam shine mayafi bargo wanda yake a wato aka aka yi shi da kattani ko auduga Mm. باب التواضع في اللباس babin kaskan da kai a wajen sanya tufafi ai kaskan da kai wajen sanya tufafi والاقتصار على الغليظ منه da kuma takaitawa bisa mai kauri da gare shi a daina sa tufafin da yake alfiya wanda ta sama sai a iya ganin ƙasa wal yasiri fil libasi da kuma kankani a wajen sa tufafi wal firashi da wajen shimfiɗa wa ghairihima da wani su wa jawazu libsi sawbi sha'ri cewa ya halatta kuma a sa tufafin da aka yi shi da gashi wa ma fi alamu da wanda yake akwai zane a ciki ya rasa sa tufafi mai zane-zane a jiki da suna shaibani bin farwa da suna suleiman bin mugirata da suna umairun an abi ta kala da kaltu ala aishata na shiga wajen aisha fa akhrajat ilaina izaran galizan ta fito mana da wani mafi zani wanda yake mai kauri mimma yusnau bil yamani ko daga irin abin da ake a kasar yaman wa kisa'an min allati Jama'a yusammuna fi- al mulabbadata da wanda kuke kiranta mulabbada kala yace fa aka samar billahi sai ce mana magiya da Allah inna ko rasulullahi ta rantse mana da sallallahu Allah alaihi cewa wasallam wallahi wallahi manzon Allah ku bai da fiya zai ne sobai a wa'annan tsarin guda biyu da na nuna muku yanzu Allah ya karɓi ransa
حدثني علي بن وجر الصادي ومحمد بن عاتم ويعقوب بن ابراهيم جميعا عن ابن ولية قال ابن جريج قال ابن حجر حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حميد بن حلال عن ابي برة قال اخرجت الينا عائشة ازارا وكساء ملبدا to a Aisha ta fito mana da waɗauka tufa'in Izaran.
zani izarar zani وكساء da kuma ملبدا mafi wanda yake mulan ملبدا wanda yake abin dan farawa an masa zane na zinare an masa zane na alhariri نعم فقال nace في هذا قبر رسول a الله صلى wannan الله عليه وسلم ne aka karbi ran manzo sallallahu alaihi wa sallama قال ابن حاتم في حديثه ya إزار- zaɓi ya faɗa a tasa ازارا wa غليظا tufa'a zani wanda yake mai kauri zani wanda yake mai kauri abin dan fara sashen sa akan sashi
حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب بهذا الاسناد مثله da wannan tsarin kamar wanda ya gabata وقال اذا ya ce إذا zani غليظا zani wanda yake mai kauri حدثني سريج بن يونس حدثنا يا ابن زكريا بن ابي زائدة عن ابي حاء وحدثني ابراهيم بن موسى حدثنا ابي زائدة ها تحويلي حدثنا عمرو بن عمبل حدثنا حدثنا يا ابن ابن زكريا زكريا اخبرني ابي احمد بن شيبه عن عن صفيه سعيد بنت بن شيبه شيبة عن عن عائشة عائشه قالت قالت سيدة عائشة الله قال يدعى قريتها تجي خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة من قال صلى الله عليه وسلم يا فتو وتسافية وعليه مرق مرحل yana da wato a jikinsa akwai mayafi wanda yake abin shatawa من شعر اسود wanda yake an saka shi daga gashi baki
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت aisha ta ce كان وساده رسول الله صلى الله عليه وسلم matashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance التي يتجو عليها matashin da manzon Allah yakan shingida a kanta من عدم an yi ta ne da fata حشو حالف cikinta aka cika da kabar dabino صلى الله عليه وسلم حدثني علي بن وجر سعدي واخبرنا علي بن مسير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ya قالت karbo daga Aisha Allah ƙara dagare ta shi wa tudu Zubair ya karbo daga kanwar mahaifiyarsa ita ce sai da Aisha Allah ƙara dagare ta kala ta ce انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه ya yi وسلم da shi الذي da نام manzon Allah sallallahu عليه alaihi wasallam wanda yake bacci a kai ya zama عدما fata ce حشوه ليفون da aka cika shi da kabar dabino حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن نمير حا حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا ابو معاويه كلاهما عن عن هشام بن عروه بهذا الاسناد وقال رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم wakala suka faɗa ta su ruwayar rinja rasulullah inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shige da yake kwanciya في حديث ابي معاويه ينام ya عليه a hadisi muawiya da ƙarin cewa yana yin bacci a kai a kansa ne yake yin bacci
باب جواز اتخاذ العماء
babu cewa ya halatta a riƙi tufafi wanda yake masu layi tufafin da yake da layi layi a jikinsa
حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر yanzu an ce النافذ kada a riƙi tufafi mai layi ana nufin wanda aka yi masa layi da alhariri نعم amma wani an ce alkifafi ko mai layi wannan wanda layin nasa ba na alhariri ba to حدثنا قتيبة بن سعيد وأمر الناجد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأمر قال أمر وقتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن منكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت yayin da na yi aure
اتخذت عمادا hatta hatta amma dan ka rike tufafi amma din قلت yace وأنا لنا na عماد bar ka tufafi amma din wato irin wanda ake rufe shimfiɗa da shi ko zanin gado kamar zanin gado قال yace أما إنها ستكون nan gaba sai kaga an zo ana zanin gado nan gaba sai kaga an zo ana yi وي. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال yace لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت ka عمادا rike tufafin da yake zanin gado قلت وأنا لنا yace عماد na za mu samu zanin gado قال أما إنها ستكون yace ai nan gaba sai an ringa yi قال جابر Jabir yace وعند امرأتي نمد akwai wani tufafi na gado kamar shige na gado Ba na a wajen mata.
gudu.
ina cewa da ya ita عني kije ne fa ba na so وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ستكون manzala ba ya ce za a yi ba
حدثني محمد بن مسنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان بهذا الاسناد وزاد فأدعه ba a فأدعها da'uwa jabir ya ce sanar da inda zan yi na kyale ba باب قراءة ما زاد على الحاجة من الفراش babu cewa والباقي ba daidai ba a yi amfani da abin da ya fi karfin bukata mi- a a wajen shimfiɗa ko tufafi
حدثني ابو الداير عمرو بن عمرو بن سريح اخبرنا ابن وهب حدثني ابو هاني انه سمع ابا عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala قال sallallahu alaihi wasallam ya ce نعم قال له ya ce da shi فراش لرجل a a yi shimfiɗa a gida uku wannan ba ne mai gida da tasa وفراش da لامرأته uwar gida mai da tasa والثالث na للضيف uku kuma a tanada ko don a yi ba ko za a yi babu والرابع للشيطان in har aka tanadi na hudu to wanda na hudun shaidan ne zai kwanta
باب تحريم جر ثوب الخيلاء babin cewa haramun ne a ringa jan tufafi don takama وبيان حد ما يجوز إرخاؤه da bayanin إليه iyakar inda ake so a saki tufafi وما da يستحب yadda ake so da yadda ya halatta da kuma inda yadda ake so حدثنا يا ابن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار وزيد بن اسلم كلهم يخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce لا ينظر الله الى من جرى Allah ba zai ثوبه- rubutu ثوبه wanda ya ولا ja tufafinsa da taka don takama ba.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير وابو سامه حا وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حا وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا عمار حا وحدثني زهر بن عرب حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب حا وحدثنا قتيبة وابن روح عن لي- عن الليث بن سعد حا وحدثنا هارون الايلي وحدثنا وهب حدثنا يوسف كل هؤلاء عن نافع دكا وان sun karɓo hadisin daga nafi'u عن ابن عمر رضي الله عنهما Allah ya kara da gare su عن النبي shi kuma صلى ya الله daga عليه annabi وسلم حديث مالك.
sallallahu alaihi wasallam. kama hadisin can da aka fara faɗa na ya habnu yahaya daga imam malik وزادوا فيه su suka yi daɗi a cikin Yawmal tasu bayan qiyamati.
Allah ba zai duba ba ranar alkiyama ga duk wanda yake jan tufafinsa dan takama
وحدثني ابو طاهر اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو بن محمد عمر بن محمد عن أبيه عن وسالم بن عبد الله ونافع عن عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ان الذي يجر ثوبه من الخيلاء wanda yake jan tufafinsa dan takama لا ينظر الله Allah ba اليه يوم zai dube shi القيامة.
ba ranar alkiyama حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسير عن الشيباني وحدثنا ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن معارف بن دسار وجبلة بن صهيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديثهم kama hadisin su da ya gabata وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عنزلة قال سمعت سالم عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
ablan umar ya ce قال رسول الله صلى manzo الله Allah sallallahu عليه وسلم alaihi wasallam ya ce من جر ثوبه من wanda الخيلاء yake janta a tufafinsa dan takama لم ينزل الله إلا Allah ba يوم zai tafi shi ba القيامة ranar alkiyama وحدثنا ابن نمير حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا زلة بن أبي سفيان قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar wancan hadisin da ya gabata a baya غير أنه قال ثيابه sai dai shi a tasar ruwaya cewa ya siya bahu ba sauwa ba حدثنا محمد بن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت مسلم بن النياق يحدث عن ابن سمعت عمر مسلما bana yannaki ne a Yannaki.
jisanin umara ana wura rajulan ya kawar mutum ya zuwa gano yana jan a farjan lansa فقال ممن Yake da أنت shi, kai daga ina ka zo فانتسب sai له ya faɗa masa dangantakarsa فإذا sai رجل ga من shi بني a cikin ne ليس daga balolaisu فعرف ابن Allah ba عمر ya gane shi فقال سمعت yace رسول na الله san Allah sallallahu alaihi wasallam da kunnuwan nan nawa آتيني يقول yana cewa Man jara wanda ya kinahu la sa yajidu bi zalika kwardalarsa illa ya makhilata.
zama ba wani abu ya sa yake jan kwardalar nasa ba sai ko isa فإن الله لا to ينظر hakika إلى يوم wani القيامة ba zai dube shi ba ranar alkiyama حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان حا حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا أبو يونس حا حدثنا ابن أبي خلف حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثني إبراهيم يعني ابن نافع كلهم عن مسلم بن نياك عن- dukkanin su sun ruwaito hadisi daga musulmin ne ya naƙi عن ابن shi عمر kuma ya ruwaito musulmin ya naƙi shi kuma ya ruwaito daga Abdullahi umara عن النبي صلى الله da- عليه daga Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama kamar بمثله hadisin can da ya gabata غير أن في حديث أبي يونس sai عن dai a مسلم bayar abin yunusa daga musulmin abil hassani wato musulmin wanda yake abil hassani وفي روايتهم جميعا a ruwayarsu gaba ɗaya من جر إزاره wanda ya ja farjallarsa ولم يقولوا bai ثوبه sai saubahu ba a tasu ruwayar حدثني محمد بن عاصم وهارون عبد الله وابن ابي هلب والفاظ متقاربه قالوا حدثنا رجل مبارك حدثنا ابن جريج قال قال سمعت محمد بن لا محمد بن عبد الله بن عباس يقول، بن جعفر yana cewa أمرت أمرت أمرت- أمرت أمرت- بن يسار musulman wani sare مولانا في مولانا ابن بن عبد عباس العزيز بن أنس بن بن عمر عبد العزيز رضي الله يتبعه عنهما.
عبد عمر قال yace وأنا جالس ni ina zaune بينهما tsakaninsu أسمعت من النبي kaji صلى الله عليه daga annabi وسلم الذي يجوز sallallahu alaihi wasallama a game da له wanda أن yake يقول لا jan شيئا.
mahaifinsa a kwartalansa saboda takama kaji wata magana قال yace سمعته kwarai na يقول ji shi yana لا cewa ينظر الله إلى يوم Allah ba zai القيامة dube shi ba ranar alkiyama حدثني أبو الدائرة حدثني ابن وهب أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن واكد عن ابن عمر قال Daulalu Umar ya ce, مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم to na shiga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam وفي إزاري استرخاء alhali akwai safuwa a cikin kwarjan lena فقال صلى الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم وسلم يا عبد الله kai Abdullahi ارفع ka إزارك daga kwarjan lanka فرفعته sai na daga ثم قال صلى الله عليه وسلم زد فزدت sai na ƙara dagawa وما زلت أتحراها ban بعد kushe ba ina kirda dan irin wannan yadda manzon Allah ya nuna min sa in daura zanin nan فقال بعض القوم sai sashe mutane suka ce إلى أين to zuwa ina ne aka aka ba da dama فقال yace عن صاحب الساقين rabin magangama rabin magangama
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن محمد وهو بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه وراى رجلا يجر ازاره ya ga wani mutum yana jan kwarjallansa فجعل يضربه يضرب الارض برجله sai ya haɗe na bugun ƙasa da ƙafarsa وهو امير على البحرين sannan yana sarki ga baharai وهو يقول yana cewa جعل امير جعل امير ga sarki ya zo ga sarki ya zo kai haka ne dan takama قال رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce ان الله لا ينظر الى من يجر ازاره بقرا a ubangiji ba ya duba zuwa wanda yake jan kwarjallar sandan takama wato a sannan shi abu huraira shine sarkin baharaini saboda abin da yasa yake buga kafa dan mutumin ya fi shiga taitayinsa ya san wanda zai faɗa masa magana sarki ne fa kai ya za a faɗa masa magana da kawo wata magana daban ta raini shi yasa ashe wanda yake babba dan ya yi wata alama in ya zama manufarsa don a saurari abin da zai faɗa ko abin da zai yi don haka to wannan ba laifi ba ne Na'am.
ba zai zama ya shiga cikin abin da aka yi hali ba kamar da Na'am.
shi abu sai na abu huraira ya zama da ya ga mutumin nan ya haka ya- yake daga kafa yake bugu ƙasa da ƙarfi
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني بن جعفر حاوى حدثنا بن مسنى حدثنا بن ابي عدي كلاهما عن شعبة بهذا الاسناد da wannan isnadin وفي حديث بن جعفر ya zo a cikin ruwayar da ibn Ja'farin كان كان كان مروان مروان بن سالم بن أبا سعد هريرة رضي الله عنه a Marwan ya kasance yana baiwa Abu Hurairah rukun aikinsa مم. وفي حديث بن a المثنى hadisin Ibn كان Musanna أبو هريرة أبو هريرة يستعلم عن يحدث.
المدينة ana ba shi rike Madina
باب تعليم التبختر في المشي
babin cewa haramun ne a ce za a yi takama a wajen tafiya با إيجابي بسيابي Ko mu tashi nan?
da sawa ya tun alƙali